نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا تالتنين شاشد دوتنا المحرم هجر الشقبان حليت النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصابه وسلم دقبرني مكزوى مدينة shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da shida wanda ya daidai da ishirin da biyu da watan bakwai dubu biyu da ishirin da hudu miladiya in tarihi ya inganta. Kame da aka saba a kowace rana mai kamar ta yau ta litinin muna gabatar da karatun adda'u waddawa na Ibn al-Qayyim al-Jawziya alaihi rahmatullahi ta'ala a wannan masallacin na al-Furqan da yake wannan unguwa ta maboyar ana ta tudun Morai. a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar wanda wannan kuma shine darasi na 45 a jerin darussan mu da yardar Allah subhanahu wataala na kowane mako muna fata wa Allah subhanahu wataala ya muna jagoranci ya kuma nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce babu ikon guje mata a satin da ya gabata mun karanta zancen al-Imam Ahmad daga daga Wahab yake cewa annan rabba azza wa jalla qala fi ba'di ma yaqulu li bani isra'il inni idza uti'tu raditu wa idza raditu baraktu wa laysa li barakati nihaya wa idza usitu ghadibtu wa idza ghadibtu la'antu wa la'anati tablughu as-sabi'a min al-walad yau za mu tashi fadar malik da yake cewa wa zakara aidan an waki' al-imam ahmad ya ambata a cikin littafinsa daga daga waki' al'imamu Ahmad a cikin littafinsa a zuhud daga alwaki yake cewa haddasa zakariya zakariya ya ba mu labari an amir daga amir ƙwala yake cewa katabata aishatu ila mu'awiyata aisha matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara mata yarda ta rubuta zuwa mu'awiyar bin abi sufiyan ta ce amma ba'ad bayan haka فإن العبد سجد تبس باوة إذا عمل بمعصية الله إن حريي تآملي دسابا الله يأيوة دسابا الله عاد حامده من الناس ذاما ما سوية بنسا أتكم متانس سكوما سنة سكرسا عائشة Allah ya ƙara mata yarda matar shugaban halitta ta ruta wa Muawiya dan Abi Sufyan cewa ka sani ba إذا إذا عمل إن العبد إذا عمل بمعصية الله باوى الله إن حري أيوة الدسابن الله أبند الله يحرن تامسا عاد حامده ذما ما سيبنس سنكو ما سنا سنا سوكرسا سنا أيبتاسا mutanen da suke ruɗa sa a baya suna cewa sai wani sai kai sai kaza sai kaza in ka cika saɓon Allah subhanahu wa ta'ala kuma sai su dawo suna sukarka suna gayin maganganu a kanka wannan sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala a rayuwa malce wa zakara abu nu'aymin an salim bin abi bin abi ja'd abu nu'aym ya ambata ya rubuto a cikin littafin sa daga salim dan abi ja'd Allah ya kara masa rahma ana ana abi darda daga Abu Darda sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda yake yana wa'azi mutune mutune wanda yake na cikin sahabbai manya Abu Darda qala yake cewa liyahdhar liyahdhar imru'un an tal'anuhu qulubul mu'minin liyahdhar liyahdhar imru'un an tal'anahu qulubul mu'minina yace bawa mutun ya kiyaye yayi taka tsantsab da aiwatar da saban Allah saboda kad awayi gari zukatan masu imani suna tsini masa mutun ya kiyaye abunda zai jawo zukatan masu imani suna tsine masa albarka min haythu la yash'u ta inda bai sani ba tsinuwa ta ko ina tana zo masa ثم قال sai shi Abu Darda yace atadari mimma haza shin kun san me zai jayo zuciyar masu imani ta dinga zagar tana tsinewa mutum qultu sai muka ce la aaha saboda ya zauna a makarantar annabin Allah yayi karatu gaban shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam kankasar makarantar shugaban halitta ne da akwai tarin karatu da fa'inta tare da shi kuma yana cikin mutanen da Allah ya yarda da su sai ke cewa innal abda ya khalu bi ma'asillah dan annabi adam mutum zai dinga kebancewa yana saban Allah in yana cikin al'umma ana zaune zaka shi mutunan kirki bawon Allah zaka eh zaka ce kamar dan uwa annabi salih ne mutunan nagartacce ne amma yana kebancewa ba kowa to kuma sai dinga mu'amala da sabon Allah sai ga yana can yana can yana kalle kallon abin da bai kamata ba ba san kuma karatun ba a cikin mutane zai yato mutunan kirki ne zaka ce wannan in ka mutu kar masa gada yaya ka zai kula da su amma yana kebancewa shi kadai ba wanda ke ganin sa sai Allah sai zama to kuma yana sabon Allah subhanahu wataala irin wannan ne hadisi ya tabbata da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa akwai wasu al'umma da Allah zai sheke aikin su a ranar tashin kiyama ga su sun zo sun yi sallah sun yi azumi sun yi aikin haji sun yi zakka sun yi sun yi sun yi ayyuka na alkhairi duk dangin alkhairi da ka sani annabin Allah ce sun aiwatar amma kuma in aka je alkiyama sun zo da turin lada kamar jabal tihama dutse ne mai girma lada mai dimbin yawa ana zuwa alkiyama sai Allah ya ja'aluha haba'an mansura sai Allah ya sanya wannan ladar kura abu shekewa kamar ka san an tara ƙasa an diko an duba a cikin kwano a cikin iska yana bi ana sheka ta ka za a sheke wannan wannan ladar sai a wayi gari ba lada ko dai a cikin littafin suna aikin alkhairi sai sahabbai hankali sai tashi sai suka ce ya annabin Allah sifanta mana su dilluhum lana ya annabin Allah faɗa mana su wane mutane wane irin mutane ne waɗannan da hakan za ta faru da su gaban Allah kuma bayan sun yi aikin kirki a duniya kada mu fada cikin su mu sani ba sai annabin Allah ya ce amma ƴan uwanku ne yadda kuke goki yadda kuke sahabbai kuna karatu kuna ibada su ba suna yi suna yin ibada sai dai matsalar ku da su shine bambancin ku da su idan suka keɓance ba mai ganin suka samu damar sabon Allah sai su aiwatar ko kuma shikaratin in ba mai ganin su to za su yi aiwatar da sabon Allah amma in ko suka shiga cikin mutane to ka gan su atiqiyahu mutanen kirki Allah ya kare mu da irin wannan sifar to shine Abu Darda sai yake cewa eh ku kiyaye abin da zukatan bayin Allah za su tsine muku zuciyar ce za ta tsine maka baka sani ba ya ce kusan miye ya sa suka ce a'a sai ce saboda in yake banta ba mai ganinsa ga sabon Allah sai ya aiwatar in ya shigo cikin mutane gana kana kallon tiktok masu ya ce hada kai zuwa da kana tiktok kinnan subhanallah eh ai kaza ne wannan bai da kyawu kaza amma yana tafiya shi abin da yake kallon yafi abin da kake kake aiwatarwa Allah ya roba mana abin da kake yi na sabon yake yi shi na sabon Allah yafi naka muni amma ba shi baya baya nunawa to wannan musiba ce sai ya cewa fayulqillahu bughdahu fi qulubil mu'minina sai Allah ya sanya kiyamar me wannan sifir a cikin zukatan bayin Allah da kana ana son ka amma sai ga an waye gari ina kowa yare ina ka idan kaga mutun ya taso yana da'awa Allah ya tsare mu yana karantarwa yana aikin alkhairi ko ba ma a da'awar kadai ba hatta aikin alkhairi na addini idan kaga mutun yana aiwatarwa sai kuma kaga an komo mutane suna kinsa to ba shakka yana karantar da mu cewa wani abu yake na sabon Allah bayan idanun mutane Allah ya rufa mana asiri suke cewa fa yulqillahu bughdahu fi qulubil mu'minina min haythu la yash'ur sai Allah ya sanya kyamarsa a zuciyar masu imani ta inda bai sani ba wa zakara Abdullah bin Ahmad fi kitabiz zuhud Abdullah dan Ahmad dan Imam Ahmad bin Hanbali Allah ya kara masa rahma ya ambata a cikin littafinsa a cikin littafin babansa az-zuhudu li'abi li'abihi littafin mahaifinsa an Muhammad bin Sirin Muhammad bin Sirin yana cikin manyan tabi'ai ai mun san tabi'i ko tabi'i shine wanda ya ga wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce wannan ya ga annabin Allah to sai kai baka ga annabi amma ka ga sa to sunanka tabi'i shine mallaqiyas sahaba wanda ya game da sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam to muhammad bin sirin yana cikin mutanen da su ga sahabban annabi sun ga yage wanda su ga sahabban annabi bai wanda su ga suka ga annabin da kansa shi muhammad bin sirin ya yi zamani daya da mutanen da sun ga manzon Allah amma shi ba bai ga annabi ba sai dai ya ga wanda su ga annabin rahma kuma malami ne cikin manyan malamai cikin manyan malaman tabi'ai ana sanya shi cikin zumura ta malamai. To, Abdullahi yake bai wa Muhammad bin Sirin cewa, annahu lamma rakibahu yana ba da labarin Muhammad dan Sirin, malami ne, ce lamma rakibahu addain lokacin da bashi ya masa kaka gida, bashi ya, ya jibgu a kansa, bashi ya masa yawa. ai musan bashi ko Allah ya tsare mu da shi kasan bashi ke sa mutun ya sake hanya bashi ke sanya mutun ya sake masallaci haka ne bashi yana sa mutun ya daina ababe da dama wallahi Allah ya ruba muna asiri to yace lokacin da bashi ya ya taru a kansa kuma bai samu habin biya ba ihtamma lidhalika sai shiga cikin bacin rai da kuma cikin bakin ciki sai damuwa da bakin ciki da bacin rai ya kama sa har ya hana sa ya hana sa kwana ka sa akwai lokacin da in abubuwa suka yi maka yawa na bacin rai kwanan ma baka san yana zuwa ba eh kwanan ma baka san yana zuwa ba sai mutun ya kwanan ma sai kwanan ka konwalke Allah ya rufa muna asiri fa qala sai yake cewa inni la a'rifu hadha al-gham yace ni na san dalilin wannan damuwar da bakin cikin da rashin lafiya da kunce nake ciki abin da yasa Allah ya hana min biyan abin abin biya wannan bashin da kuma damuwar da take cikin zuciyata kasan rashin lafiyar zuciya yafi rashin lafiyar gangar jiki wahala da Allah ya jarrabe mutum da rashin lafiya na gangar na zuciya to gwara rashin lafiya na zuciya na jiki sau da zuciyar in ba ta da lafiya ba da in akwai damuwa a cikinta to abinci ma ba za ka yi ci ba haka ne amma za ka iske mutum bai da lafiya cikin shi ne bai da lafiyar ba zuciya ba sai ka iske ya tashi ɗan kaza ɗaya ya tada exotic guda ya shanye kuma bai da falahiya amma in zuciya ba ta da lafiya to baka da baka da abitikicin abincin to yace na san dalilin da ya sanya Allah ya hana ni biyan bashin abun biyan bashin sannan kuma damuwa ta te kaka gida a zuciyata yace bi zambin asabtuhu منذ 40 sana yace wani laifi ne zubi ne nayi tsawon shekara 40 saban Allah ne nayi na saba wa ubangiji na ne a baya ba fa yanzu ba yanzu fa sahabi tabi'i ne malami ne amma a baya yayi saban Allah yayi saban Allah a baya yayi yayi saban Allah wannan saban Allah tsawon shekara 40 da yayi sa yanzu yanzu ne wannan abin yake bibiyar sa ai kaga dalilin rubuta wannan littafin saboda mi tambaya ce da aka yi shi al-qayyim al-jawziya ko akan rashin natsuwa da kuma damuwa sai yake rubuta wannan ya rubuta wannan littafin saɓon fa Allah ne baya shekara arba'in karantan baya sai a yanzu ne kuma maitan abun yake taso masa sai Allah ya tara masa damuwa a zuciya ba shi ya masa yawa kuma aka hana sa abin biya wannan abubuwa ce da azaba ce akwai wani mutum da ya je ya yi zina wani mutum ne Allah ya kare mu da sabon Allah ya lalata diyar mutane ba taɓa sanin ɗa namiji ba sai a kansa ya lalata ta ala a ƙarshe da Allah ya tashi masa ukuba sai da Allah ya tera masa ukubat saboda ya san mu gano illar yin sabon Allah yayi aure ya auro wata mata suka tare da ita aka zo kwanciya sai tarar da ita ba ba budurwa kuma alhali budurwa ya ya auro ta sai ya ce ya akai ta ce kai ma ya aka yi ya aka yi da baka taba ya kasan hakan sai da aka muruwa mutunanmu asiri a ci gaba da rayuwa aka wuce wurin malam ana tafe rayuwa rayuwa bayan wasu shekaru kusan shekara goma sha mai gadin gidansa ya ma ‘yarsa faɗe, mamajigajin, mai gadin gidansa ya yi wa ‘yarsa fyaɗe ya tsere, ba ta maka yadda ya mace ba, duka ba ta yi shekara goma sha ɗaya zuwa sha biyu ba, ya lalata ta ya gudu, ya shiga cikin damuwa da kunci. Ya je ya gaya wa mahaifiyarsa sai ya tarar da uwar tana kuka lafiya ƙaunar kace ta ja mana abun kunya ga ta cikin shege gare ta sai ce Allah ɗaya ne fa nayi yanzu uku aka yi min Allah ni fa ɗaya ne nayi uku fa yanzu aka yi min kowa ma cikin ya tafi a makarantar su yariyar ta nuna masa wanda ya mata cikin kai yanzu kai ne kai wance ka zai ce an yi ta kaje kai kaje ka kai ƙara sai tuna irin abun da ya faru shi ma lokacin da yawa wannan yariyar wannan cin mutuncin ya bata ta haka yawa iyayenta ana so a karantar da mu cewa fa shi fa saban Allah in kai to abun yana bibiyar ka Allah ya kare mu Allah ya kare mu to za mu ga za mu zo mu ga maganganun malamai akan wannan nukutar ta cewa sabon Allah yana bibiyar mutu to gashi Muhammad bin Siri yake cewa bashi ya tattaru a kaina har ya hana ni barci bana cikin natsuwa da sakewa bana walwala tace na san dalilin da ya sanya ni cikin wannan kunci dalilin shine baya a rayuwata ta da na saba ma Allah tsawon shekara arba'in baya na taɓa yin wani saban Allah guda bi zambin zunubi guda ɗaya na yi, wanda kuma ni a nawa fahimta da tunani shi ne silar duk wannan kunci nake cikin rayuwa. Ta ashe ko in haka ne mutane da masu shirya nan gaba akwai bala'i. Wallahi lazim, in dai kan abin yana bibiyar mutum ko, to nan da gaba nan gaba akwai bayani rayuwar nan Allah ya samu wani lafiya. Ai, ba dan da Allah yake yafi abubuwa ba ko? to da rayuwar nan ba za ta yi kyawu ba maliki cewa wa hahuna nuktatun daqiqa anan akwai wani karatu mai tarin muhimmanci da ya kamata a mayarwa da hankali ya gulutu fiha annasu fi amrin zambi wannan mutane da dama suna kuskuren fahimtar lamarin sabon Allah mafiya yawan al'umma ba su fahimci hadarin saba ma Allah ba galiban kinmu ba mu gano kuskure da kuma haɗari da musibar da ke tattare da ka saba ma Allah ba. Yanzu don Allah bari ta ku misali. Malzara ce bil isharatu allabi ba ya fahimu da kwatance da misali mai hankali ke ganewa. Kai ne kake da mai gida a shago a kasuwa da ya sanya maka kaya ya baka jari an gina maka gida ya aura maka 'yarsa ya saya maka mota ya baka kudin kasuwanci ya fidda ka daban to kuma sai zaka yace to wani ina son kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza amma kuma kakkai kaza kakkai kaza kakkai kaza kakkai kaza kakkai kaza to yanzu wannan abin da yace kai baka yi ba sai kuma ka dawo kana yin ababin da ya hana ka ya kake tsaman za ku yi da shi na'am za ku mi za ku bata zai daina ganin mutuncinka na farin ko kimar ka da mutuncinka ta zube to haka dan annabi adam daga lokacin da yake saban Allah duk wata kimar ka Allah ya sa kai ne alhudud wajen karatu ko in kai magana ko gidanku aka saukar da littafi ne in dai zaka dinga saban Allah wallahi baka da kima daraja wajen Allah ka kalli dan annabi nuhu kalli baban annabi ibrahim ka san akwai mutanen suke fakewa da dalibtaka ta ilimi da malinta suna saban Allah wannan sakarci ne da wawanci yana cewa ba su fahimci abin da suke karantawa ba wani fi za ka yi mai kace wani ji tsoron Allah abu ka zaɓe da kisa ce kai yau ai malamai ma kuma kuna yi ai malam wani ma yana yi to ka fahimta dan malam wani ma baya shi bane annabin da Allah ya turo maka shi annabin da Allah ya turo maka baya wannan abun kuma shi ne abun koyi gare ka ba malam ba shi ba malam iyakarka da shi karatun da yake faɗa maka Allah ya dace da mu malata to anan akwai wani karatu mai girma da mafiya yau mutane ba su fa'inci sha'anin sabon Allah ba sai ce wahiya annahum la yaruna ta'thirahu fil hayy shine mafiya yau mutane suna sabon Allah amma ba su ganin tasirin abun a lokacin da suke rayuwa actual ba sa gani sai ga mutum gashi yana zina yana shan giya yana kaza yana kaza amma kuma Allah na ta buɗa masa al'amurra na rayuwa sai ga kamar wanda bai fahimci karatun ba sai ga ah to ashe kenan saban Allah bai hada Allah ya baka arziki tunda Allah ya ba sa wannan min babil istidrak istidrak ne Allah ke masa Allah ya masa shigo shigo ba zurhi ne radda Allah ya kama sa na rance da Allah sai ya zama maka abun tausayi radda Allah zai kama sa wallahi alazim zai zama maka abun tausayi an fai wasu mutane a ƙasan nan ba zan gama sunaye ba amma duk wanda ya sani ya sani Allah ya ba su jagoranci na wasu ga cikin al'ummar ƙasan nan suka yi duk abin da suke yi aka yi zalunci iyakar zalunci aka sanya lacci za mutane kuka amma a ƙarshen al'amari Allah yana barin su tara duniyar da dukiyar ko sai sun tara kuma sai Allah ya jarrabe su da jarraba kala kala ko Allah ya jarrabe su cikin ɗiyansu a samu yara ba su da lafiya duk abin da aka tara ta hanyar zalunci sai ya kare wajen neman magani kuma za a samu lahiyar ba ai gumbacin ne na sa gaba ko ko kuma shi wanda ya tarin Allah ya jarrabe shi da rashin lafiyar ya je yaran kuma su hana mai magani da kudin sa yaran sai su hana masa magani da kudin sa sai zaman to kudin ba sa da amfani ya walakaita ya ya abun nan kai fa akwai wanda gidan zama sai ya kagare sa wallahi duk kaddararsa sai ya tsira ta a duniya duk abin da ya tara sai ya komo gashi da yana ba da haya yanzu kuma shi ake bai wa haya wa tilkal ayyamu yudawiluha bainan nas yace mafiya yawan mutane suna saban Allah amma ba sa ba kamar magani bane sha yanzu biya yanzu a in kai sai Allah ya daga maka har kafa sai ka manta la yadullu rabbi wala yansa Allah baya mantuwa kai ka manta sai lokacin da kai ka manta al'amarin ka kama wata sha sai Allah ya kuma ya kama ka akan wancan abin da kai a baya mun bace karatun sai ce wa qad yata'akhkharu ta'thiruhu fayunsa wani lokaci tasirin sabon Allah yana jinkiri sai har mutun ya manta amma ba shi Allah bai manta ba wa yadhunnu al-abdu annahu la yughabbiru ba'da zalik sai bawa ya dinga tunanin ba wata kura da za ta taso bayan wannan kamar ya sha ya wuce ai na rantse da Allah ina rantsuwa da wanda ya daga san ba tare da wata gimshiki ba ba yadda za a yi ka lalata ɗiyar mutane, ka koya ta sa cikin sana'a ta zina, kuma kai Allah ya bar ka sha a lahiya, wallahi ba zai yi ba, wallahi ba zai yi ba, ba zai yi ba, wallahi abin ba zai, kana ganin kai ka yi aure da ɗiyan kaza, ba zai yi ba, ba zai yi ba. Bala akwai mutanen da ba, akwai mutunan da bayi da sana'a sai saɓan Allah zina kawai. da yaran mutane ya tara dukiya kamar ta cikanta ya yi duk abin da ya yi yara ya haifa ya tara yara ga yaran gabansa wasu an tura su turai wasu ai musu kaza an sa kowanne ƙarshen al'amari kuma duk ba ɗiyansa ba ne duka eh duka ba ɗai na ba ɗai na ɗauka wani ɗannan babu ɗaya na wani ɗannan sani kaga tasirin saɓon Allahn ko sai je saɓa ma Allah a wani wurin sai kuma Allah ya bisa da ta ƙulli sai zamanto sai Allah ya azabta da shi yana wahala a kan iya mutane Allah ya sa muna hararo abinda mala yake so mu gano a nan, cewa mafi yawan mutane sun yi wa wannan abin mummunan fa'inta, shi ba Allah in kai masa ba nan fakai nan take ba ne yake maka a'a, yanzu fir'auna da ya ta'addanci, da ya kafurce ya yi abin da duk ya yi, kadibai tarihin kisar fir'auna yana zalunci da ta'addanci tun kafin a yi annabi Musa. Eh, tun kafin a yi annabi Musa yake dan iska. ya ci gaba da iskancin a haka, Allah ya ƙale sa, aka zo aka haya annabi Musa. Ya bi duk wata hanya da zai kawo ƙarshen annabi Musa ya bi ta Allah bai yarda ba, aka zo aka haya Musan ya girma a gidansa, ya gudu ya bar garin ya je can ya shekara goma ya dawo. A kana kuma sai Allah ya kama sa, kuma bayan Musan ya shekara arba'in. Kun ba ci karatun? Ba su kun gane karatun ba. mutanen annabi Nuhu shekara dubu ya ba shekara hansin shekara ɗari tara da shekara hansin yana wa'azi, amma fa lokacin da suka yi abun Allah bai azabtar da su ba, ƙyale su Allah ya sila ga shekara wannan dubun ba shekara hamsin, fa a kaza humu tofanu, sai Allah ya turo ruwa suka halakar da su. Ka kai tsammanin wai in kai sabon Allah kai tsaye ne Allah yake maka uku ba, a'a. Allahn ƙale kai ke sai ka manta ka sakici ne kana ta rayuwa sai Allah ya bika ta kulli shi. Allah ya rufa mana asiri, Allah ka gafarta mana kurakurrum, Allah ka gafarta mana kurakurrum, ya ce wa ya zunnu la'abdu annahu la yuqabbiru ba'da zalik sai bawa ya dinga tsammani yana zaton cewa ba wata kura da za ta taso bayi wannan. Wa annal amra kama qala al-qa'il kuma yana tunanin cewa fa al'amarin Allah kamar yadda wani mawaki yake faɗa ne. yace idza ma lam yughabbir ha'itun fi wuqu'ihi falaysa lahu ba'da alwuqu'i ghubaru in har kacin ga ta fadu bata tayar da kura ba idan bango ya rubce kura bata tashi ba lokacin da bangon yake faduwa to bayan bangon ya fadu kuma ba wata kura za ta tashi kum kun ba jawo idza lam yughabbir ha'itun fi wuqu'ihi falaisa lahu ba'da alwuqu'i ghubaru in bango ya jubje ya fadi kura bata tashi ba a lokacin da yake faduwa to bayan faduwar ginin kuma ba a wata kura da za ta tashi malam ko ba ga bane ka duba gini katanga ko daki in ka ga an zo an buge shi kura bata tashi ba lokacin da ake buge shi to fa dan an buge wannan daki kake tsammanin kuma akwai wata kura za ta tashi to sai suna tsammanin kamar al'amarin haka ne shi kuma al'amarin Allah ba haka bane yace wa subhanallah malan yana mamaki wannan kalma litta'ajjub malan yana mamaki ce tsarki ya tabbata da Allah ma ahlakat hadhihi albaliyatu min alkhalq diyawa daga cikin mutane wannan tunanin wannan musibar ta halakar da su tunanin cewa fa in kai Allah ba zai maka ba in ka saba ma Allah Allah ba zai ba zai ba zai maka uwa ba akwai ukuwar da Allah ya kewa mutum tun ba je kiyama ba to shine wake cewa ma za a halakata hadhihi albaliyatu min alkhalq ai wannan tunanin na cewa saban Allah in aka yi Allah baya ukuba a kusa to ya halakar da mutane ta dama cikin halittun Allah sai to kam azalat min ni'matin kuma ni'imomi da dama sun gushe da dalilin saban Allah malam akwai fa mutane da dama da Allah yake musu nema ko ta kuɗi ko ta ilimi ko ta mutunci kaza mutunci ba nema ce ba mutunci ma nema ce ka zo ka nemi bashin a baka wallahi wata nema ce akwai da fa in ya shekara neman bashi wallahi ba bai bashi ba ka bane saboda bai da mutuncin ala na mutane wallan tana ba to da kuɗin da ilimin da ayyan da mutunci da kwacece duka saban Allah yana jawo gushewar su cikin mutum da yana cikin mutane mutum ne mai mutunci amma dalilin saban Allah sai sai Allah ya Allah ya halakar da su ina ba da mu fahimta karbi banu Isra'ila suka saba mu Allah sai Allah ya halakar da su duk wanda zai saban Allah to Allah yana sanya nemar ta gushe masa kuma ko ko za ka dibi kasar nan da muke rayuwa a ciki wannan kasar zai samu ta Niger ka dibi shiya gororin da suka gabata a baya ba na ce duka ba wallahi akwai mutanen kirki akwai salihai daga cikin su mutanen kwarai wanda Allah ya sanya wa rayuwarsu albarka amma wasu daga ciki mafiya yawan su yana da wuya ka tara goma ka iske tara duk suna sabon Allah ba yana da wuya ka tara cikin su tara cikin goma tara ba sa saba ma Allah subhanahu wataala ko ta hanyar zina da matan mutane a office wannan dai ba bane sananne a kasan nan eh ita ta fi yawa ta hanyar zira da matan mutane a kai fa Nijar ce ta kai in ba da Allah ya sanya muna cikin wata ƙasar da ba mu san incin kanmu da mutuncin kanmu ba ko? Ka Allah shi yahi muna. Tare da Allah lahira akwai bayanai. Ka tar da mutum jagora na al'umma kai da Allah ya bai wa jagoranci misali, ba zan ba da misali ɗaya wanda abu ne wanda ya sha faruwa kowa ya sani, ba laifi don an faɗa. take zamanto izina da wasu mutane nan gaba sai ga anoki mutum inspector a bangaren goko ko kuma ko kuma director regional ko kuma adjoint kisa ko makamancin wannan sai ga in ya tashi a affectation in kika zo za a fita kike kalli ke ya tsaya ya duma duma ce sai aka kike kusa ba za ba ki cikin sai aka kike kusa kusa sai ga wasu daga take kewayowa suke wasu daga take an yi wannan a kasar nan wallahi an yi wannan kasar nan ce ga matar mutane ce kuma karuwar mai gida ce. To da Allah ya tashi musu sai Allah ya yi abin da ba a taukasar al'amarin Allah shi ba, bagata, la ta'ati kuma illa bagata. In Allah ya tashi kama mutane to abin zauwa yake kai tsaye, surprise Allah yake yi, ba a yanzu in za a yi ruwa, ai ana hadari ko? Aga alamun cewa ku tattara kayan ku in ka shanya cire, in ki shanya gayen ki naɗe, ruwa za su zo. amma azabar Allah idan tashi zawa Allah bai maka ishara kawai sai ka ji abun umus sai Allah ya musu umus ko kuma tukatun sai ga sun komo yanzu abinda za su ci abinda za su yana gagara su Allah ya rufa mana asiri kuma irin wannan abun sai ka ga mutum har abada bai rayuwa wadatacciya bai rayuwa ingantacciya abu ne sananne a cikin al'umma malike cewa wa kam azalat min ni'ma nawa daga cikin mutane suke jin dadi amma dalilin sabon Allah sai Allah ya jaye musu wa kam jarabat min niqma kuma nawa mutane suna zaune lafiya lo kuma Allah ya azautar da su dalilin sabon Allah ai sabon Allah yana jayo azaba sai cewa ma akthara almughtarrin biha min alulama'i yace yawa daga cikin malamai alulama yawa daga cikin malamai suru da wannan abun har hatta malamai suna sabon Allah ko ba sa yi ai yanzu ma sai dai a ce Allah ya Allah Allah ya kaso kin al'amari wama wama akthar al-muqtarrin biha min al-ulama'i diyawa daga cikin malamai sun rudu da wannan abun na taba fajin wanda wani malami yana magana nan garin yana cewa saban Allah ba don da mutane suke saban Allah ba hadisi ne karanto cewa da Allah subhanahu wataala ya halakar da su ya ka mutane masu saban Allah su kuma su roki Allah gafara sai ce don haka mu kaka ga malami yana yin wani abu na ba daidai ba ka doka wani abu ne a'a su Allah ya sanar da su hanyoyin roƙon Allah kuma Allah ya gafarta musu ka san da jin wannan ka san wannan wahayin shidan ne da jin wannan ka san wa'azin wa'azin shidan ne Allah ya kare mu sai ce to fadlan alil jihali uwa uba malamai sun yi to idan da jahilai malamai da ya kamata su tsawata su ce abu kaza bai da kyau abu kaza bai da kyau su suna aiwatarwa to ina da su jahilan ba su karatu ba ta mu bai kuna muka abin da kuka shina muka kuma haka nan na sai ce walam ya'lam al-mukhtar anna dhanba yanqut sai ce shi wanda ya rudu da wannan fa'intar bai san cewa ba zinubi yana tashi zinubi yana farfadowa ma'ana uquba da kuma asar na saban Allah yana tasowa bayan shekaru sai ce walau ba da hinin koda ko wasu shekaru ne kakai tsamalin kayi Allah bai maka komai ba to sa shekara 30 nan gaba bi za Allah bi zai faru gare ka sai ce kama yan qudussum kama yan qudussum kamar da ka san guba akwai gubar da mutum zai sha sai shekara bata bata masa kisa ba ko to haka saban Allah ma akwai wanda in ka sha in kai to sai ka shekara 20 Allah bai maka azaba ba sai Allah ya kale kai da ka san guba akwai da ba ta kashewa kai tsaye sai mutum ya ɗauki tsawon lokaci yana rayuwa ba ta illata sa ba to haka saɓan Allahn in ka yi to yadda ka san maiton guban ya kwanta a jikinka to haka abin yake a jikin mutum a lokacin ni tasowa sai yana yi kuma sai Allah masa guba da shi wa kama yanqudul turhal almundil almundil almudmil alghish alghish wadaghali yace kamar yadda ka san raunin da aka aka lullube rauni wanda aka lullube aka sanya bandeji aka rihesa to wannan raunin a kwana a tashi yana kowa ko yana tasowa to haka shi ma sabon Allah yana tasowa Allah ya samu bata abinda malike sai nuna mana cewa sabon Allah in kai to kakka jira ukuba wai kai tsaye a'a jira tarba nan gaba ai na baku labarin yanzu muka bada labari wanda ya zina da mace guda daya ya tare da matarsa da ya aura an yi zina da ita yarsa ta cikin sa aka lalata kaunarsa kuma aka lalata ta shi wadai ne yayi dai ne fa yayi kaga wannan musiba ce malai yake cewa wa qal zakara al imam ahmad ana bi darda al imam ahmad ya hakaito daga abu darda Allah ya kara masa yarda yana wa'azi yana cewa i'budullaha ka'annakum tarawnahu ku bauta wa Allah kamar dai kuna ganin Allah ku bauta wa Allah kamar kuna kuna ganin Allah subhanahu wataala yace wa uddu anfusakum fil mauta kuma ku dinga lisafa kanku cikin matattu kun ka san duk abin da ke ruduwar mu shine ba ma lisafin ba cewa mu ma matattu ne fa kun je kun ajike mutum a gidan ajagawa to sai ka sa a ranka ko an jima ko gobe ko jibi kai ma za a kaka nan a aje ka kun je kun kai mutum makabarta kai ma sai ka cewa fa wata rana ko yanzu nan ko in an jima ko gobe ko jibi za a kaka anan ne za a kawo ka ke da ake cewa a sa laka a tallabe su kai ma ka za a ce a sa laka a tallabe ka a sa musu ku kawo itace a dora haka kai ma za a ce ku kawo itace a sa idan ake cewa laka bata isa ba a karo haka za a ce bata isa ba kai ma a karo maka ce jama'a sai haƙuri Allah ya ci kansa kai ma za a ce Allah ya ci kanka an kare da kake nan wannan karatun ne mafiya yawan ba ma yi shekara ganin a kai ni yanzu har yanzu matashi nake shekara ta 25 a duniya kuma kaga yanzu akwai dama ina yin shekara 60 70 nan gaba ashe a shekara kusa baka sani ba Allah ya ruba mu na asiri yace wa uddu anfusakum fil mauta ku dinga lisafa kanku cikin matatu wane fa ya mutu wane ya mutu saura kai wa alamu ku sani anna qalilan yughni yughnikum khairun min kathirun yuhlikum yace abinda Allah zai ba ku kadan yafi abin wanda zai wadatar da ku dan kadan abinda Allah zai ba ku kadan ni wanda zai wadace ku rayuwa yafi abu da yawan da za a ba ku mai halakar da ku Allah ya baka abun kaɗanni na rayuwa, wanda wannan abun in Allah ya baka zai ishe ka rayuwa, ka ci haka taimaka ma wani rufin asiri, kai baka da can sama kuma kai ba talaka ba, amma Allah ya rufa maka asiri da ka wuce tukunyar gidanka, to ya fi Allah ya tara maka abin da haƙin Allah ya gagara saukewa a kanka, sai wannan abun ya halakar da kai. Sai ce wa'alamu ku sani, annal birra la yubla, tabbas aikin nagarta bai tsuwa duk abin da kai na nagarta bai tsuwa duk abin da kai na aikin kirki wannan abin bai tsuwa bai tafiya bai tafiya a banza ko kuma da abin da duk kai na kirki wannan abin ba zai tafi ba a banza muna fiye da wani doro bai yana bani labari ce malam aikin alkhairi na da daɗi na ce baka ma sani ba sai an je kiyama ce malam kai idan ma duniya ala ganin abin ce aka yace ya fito zai ce wuri kaza sai wanda ci zai tare sa da ɗan noma ta ce shi kai su wuri kaza ya ce nawa za ka bari ya ce a kawai baban mu je dai ka ai mana addu'a ya ce ya sauke su ya ƙara gaba sai jindar mai tare sa aka bincike takardu ina asiran ta mutu da wata ɗaya kana tuƙe da mota babban mota kuma baka da asiran su ce wallahi ni ban sani ba amma ai mai alfarma ce je an yahe maka amma ka kiyaye kun bayanta kana duk aikin alkhairi baka taba yin aikin alkhairi zo zama a banza ba ba a yin aikin alkhairi ya zama to ka ya tafi a banza ya faɗi banza ba a yi sai ce wa annal isma la yunsa kuma saban Allah fa Allah bai manta shi din ka saba mu Allah Allah ya san ka ka saba masa duk in ka saba ma Allah ka saba masa Allah ya sani ai kamar mutum ne misali kamar mutum ne misali kana cikin yuwa matsananciyar yuwa kana cikin matsananciyar yuwa matsananciya sai ka zo gun mutum ya kana son ya baka ba kudi ba ya baka abin da zaka ci ka tarar da shi ka tarar da shi ga karne ga musoshi an an zuwa ana an buge lefik ana tsaya wa musa lefik an zuwa musa tana sha karne kuma ga su an yi musu onat suna ci sai muka ce wallahi malam dai ka dan yi hakuri tsakaninka da Allah kai in ga gashi ya zaka ci duk in kuka da sai ka tana da shi suna da hanyar ya taimaka maka amma ya kasa yi duk in ka ga sai ka tana wani na nemi alfarma gunsa kuma wallahi duk wanda yake da kake da dama ma alfarma ya nema yi masa kawai duk wanda kake da dama kai masa albarma to kawai kai masa saboda wannan abun wata nan za a waye gari fa wannan abun da kake tagama da shi wannan abun ya gushe maka kuma sai ya koma a hannunsa kuma sai ka dawo ne ma alfarman agunsa ni nan garin na san mutanen da nan garin na san mutanen da sun yi zama ƙarƙashin wasu mutane a bangaren kasuwanci suna kasuwa yaransu ne za a ba mai yi alaji ya sai nama je kai gida kai ga ɗan ɗari tika ka je ka kai naka gidan yanzu kuma sai aka waye bayan shekaru sai Allah ya juya su wa'ancan masu gidajen sun dawo ba sa da komi a rayuwa su wa'annan yaran kuma suke tallafa musu wallahi malam zai ni nan na san da yawa ba mutum da ba da yawa na sani da mai gidan yaron ka ne a shago yana maka hidima yayye sai ya matarka kaza biya sai kihi biya sai kaza sai ga sai hada nama kala biyar wallahi a sai mata kihi a sai mata ga naman kananan bisa shi a ce ta soya a yi miya da shi ga naman sharu a ce shi kuma ga kihi a dafa sannan kuma ga kaji duka sai aka kai mata sai a waye gari kai kake sai kana kai yanzu shi wannan mai gidan naka Allah ya amshe wannan abun ka kuma Allah ya ba kuma kai ke tallafa masa a rayuwa kana ganin in ba ku zaman mutunci da shirka taimaka masa ba ba za shi ba ba zai yi ba Allah ya rufa muna asiri Allah ya rufa muna asiri shi yasa wallahi in ka samu damar yin aiki alkhairi kawai kai kuma kakkawai ga baya kawai tafi sa kai ka ci moron abun nan gaba kai dan kai dai kawai kai dan Allah eh kai dan Allah ka samu moron abun nan gaba malai yake cewa wa nazara ba'dul ubbadi ila sabiyyin wani daga cikin masu yawan ibada ya dubi wani ƙaramin yaro fata ammala mahasinahu sai ya dubi ya yi tunani cikin kyakkyawan kyawun yaron surarsa da kuma ɗabi'unsa fa'uti ya fi manamihi sai aka zo masa da aka zo masa a mafalkinsa a cikin barci wakil lahu aka ce da shi sai mafalki game da wannan yaron da ya gani la tajidanna ghibbaha بعد أربعين سنة هذا ما أنا للذنب نقدا معجلا لا يتأخر عنه سلتجدن غبها ما شكا كاغا كاغا أورر أبن sakamakon abun bayan shekara arba'in magana ce ta akan yaron to wannan abun da kai na laifi maganganu da kai a kai to aka ce masa za ka ga sakamakon abun bayan shekara arba'in su za ce haza to ku duba wannan fa ma annan lizambi na ƙadan mu'ajjalan mu'ajjalan la ya ta'akharu anu shi ba kuma duk da cewa shi zunubi sabon Allah to kamar kudi kudi hannu ne ba a jinkirin sa kamar kai kasuwanci ne ka cire ka zo sayan abu kawai kai tsaye ka cire kudin ka bayar kaga shi ma sabon Allah wani lokaci kana yin abun sabon Allah nan take Allah ke nuna maka an kirna maka hukubar ba sai an jinkirta maka ba akwai wanda Allah yana jinkirta musu akwai kuma wanda Allah baya baya jinkirta musu qala sulaiman at-taymi at-tayyimi sulaiman at-tayyimi ke cewa inna ar-rajula la yusibu adh-dhanba fi sirri fa yusbihu alayhi madallata yace mutun yana iya boyewa yayi saban Allah a sirri ka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ka keta alfurmar Allah, amma da sahe in aka wayi gari sai kuma alamun ƙasƙanci da walaƙanci da tozarci sai ya fito tare da kai. Sai Allah ya walaƙantar da kai ya tozarta ka, saboda dalilin sabon Allah da kai ta boye mutane ba sani ba. Wa kala Yahya bin Mu'azir Razi, Yahya bin Mu'azir Razi yake cewa, Ajibtu min zi aqalin ina mamaki da mutum mai hankali ya kulu fi du'a'ihi da yake roƙon Allah yake fada a cikin addu'a sai yana cewa Allahumma la tushammit biyal a'da ya Allah kaka sa makiya su samu damar min dariya shine la tushammit biyal a'da ya Allah kaka sanya makiyana su samu abun yin dariya ta tare da ni kazan su kuma makiya idan kaga suna dariya akan ka to wani abu ya faru akan ka na mi na musiba to ya Allah kakka kaddara makiyana su samu damar yimin dariya thumma huwa yushmitu bi nafsihi kullu aduwillah sannan kuma shi wannan mutum da yake roƙon Allah da wannan addu'ar yana roƙon Allah yana yana yana yana sanya da kansa yake sanya makiyarsu na masa dariya yana roƙon Allah ya kare sa kada makiyarsu yi masa dariya amma kuma gashi yayi yana yin abun da zai sanya makiyansa yayi musu dariya kila sai aka ce da malam akarmaka Allahu wa kaifa zalika haka ya zata kasance qala sai ce ya asillah sai shine dinga sabon Allah fa yushbitu bihi al'ada fa yushbitu bihi fi fi alqiyamati kullu aduwin sai makiyansa dinga masa dariya cewa fa gashi a cikin wuta shi da ka dinga sabon Allah a nan duniya sai a wayi gari kuma gobe alkiyama Allah ya tura ka wuta, Allah ya sauwake sai makiyanka su dinga maka dariya ta girma shine Allah ya kai ka kaskanci na ƙarshe shine Allah ya kai mutunci annabi Allah ya gafarta muna. Allah ya gafarta muna. To kaga daga nan sai malam zai bude muna sabon karatu ya kawo muna irin tasirin sabon Allah in kai sabon Allah ga irin abin da yake faruwa sama da tasiri sun fi a ilga da malam ya da malam ya kawo sama da 60 ko 70 malam da malam ya zano tasirin sabon Allah in kai ga irin abun da ke faruwa amma bari mun bude mu faro na farin kadai sai mu liƙe karatun ko minti mun yi 45 to mun huce 45 to mu kwana anan sati mai zawa sai mu tashi darasi na 45 da shida sai mu tashi akan fasl walil ma'asin al asar al qabiha al madhmuma wal mudirra bil qalbi wal badni والدنيا والبدن والدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله ساتي مذا واسي متاشي أن إن الله يقدر أبن من كفلا إذا من توقسكي الله يبا ملادا كسكوري كما الله سبحانه وتعالى يقافل تامنا كما الله يتري من دقين سابن الله يا الله كتيري صن سابنك أتكين زوتي يرم يا الله كتيري من دقين دكوانا أبدا يكينا سابنك ني يا الله كسني زوتي يرم تكركتا أكن أبن دكي دا آغريكا يا الله كودا من سوي الله كهنا من ya Allah ko da zuciyarmu tana so Allah ka hana mu ya Allah duk yadda abin yake da kyawu na sabo in dai sabon ka ne ya Allah kakka sa a tsince mu a cikin sa ya Allah wannan damana da muke ta fuskanta Allah ka tabbatar mana da ta ka sanya alkhairi da albarka a ciki Allah ka sabaka mana da ruwan sama masu tarin albarka ya Allah ka sanya wannan abincin da yake fitowa Allah ka tsare mana shi ka sanya a ci lafiya manoma Allah ka kara musu karfin guya da lafiya ta noma abin da zamu ci jagororinmu Allah ka kara wa rayuwarsu albarka ka ba su ikon yi mana daidai kuma ka sanya jin tsoronka a cikin zukatansu zukatanka a cikin zuciyarka ya Allah sannan kuma ka sanya tsoron tsoronka a cikin zuciyar a cikin a cikin zukatansu Allah ka sanya mu wani lafiya subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa baraka ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh